من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamo yau ashirin da biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau talatin ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masallacin marigayi alhaji hamuna danja domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba idan ba a manta ba tafsirin mu yana gudana a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 117 kafin mu karanta tafsiri insha Allah ta'ala akwai tambayoyi tambaya ta farko tana cewa dan Allah malam ya ake yin zakat da kai zakat da kai zakka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta ga waɗanda suke da wadatar yininsu a ranar sallah a ranar sallah lokacinta malamai magabata daga cikin sahabbai sun tattauna a kai wasu suna ganin tun daga farkon ramadan shi yasa ake ce mata sadaqatu ramadan ko zakatu ramadan wasu kuma suna ganin sai karshen sa akwai ibnu umar kamar yadda limamu malik ya rubuto a cikin al-muwatta unasa yace ba na ganin laifin mutumin da ya fitar da zakatul fitar sallah tsohon kwana biyu ko tsohon kwana uku kuma in wannan yanayin da muke ciki akwai bukatar fitarwa a irin wannan lokacin domin wasu sukan kama masallatai ne su ko masallatai su raba to in ka ce za ka bari sai ranar in ka kama masallaci zai yi wuya masallaci ya miƙa ma wanda ya cancanta a miƙa masa kafin a tafi idi ita kuma lokacin ta yana karewa ne daidai lokacin da aka tafi idi in aka tafi idi shi ke da zarar an tafi idi shi ke nan ba ko ka yi zakat ba zakatul fitr kai ba sai dai ka yi wata sadaka daga cikin sadakoki sannan ana yin ta ne a fitar da abincin da mutane suka fi ci a gari sannan ana fitar ma musulmi mutum zai fitar ma da kansa kuma ya fitar ma duk waɗanda suke karkashinsa matansa da 'ya'yansa da iyayensa idan ba su da wadata hatta masu masa bara a gida wato barorinsa masu masa hidima kamar yanzu a ce almajiran mutum da suke mishi hidima a gidansa zai iya fitar musu da zakatul fitr sannan bayan haka ana fitar da sa'i ɗaya ne sa'i ɗaya shine muddin nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu malamai suna cewa idan sa'i idan ba a samu muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ba to babu laifi a samu mutum matsakaici sai haka da hannuwansa guda biyu sai ya haɗa sai ya zama ya zuba su hudu to an samu mutum nabi sallallahu alaihi wasallam kenan guda hudu wannan zakka fa'idojinta guda biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce buhuratan lis-sa'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin ana fitar da zakar da kai ne domin ta tsarkake wanda ya azumi daga 'yan kurakurai na magana da ya samu a lokacin da yake azumi to in yayi zakatu fitr sai ta zama ta wanke masa waɗannan kurakuran da ya samu sai sai azumin sa ya zama ya tafi wajen Allah madaukakin sarki lafiya lau ba tare da wani gugubi ba sannan wa tu'matan lil mashaki sannan sai ciyar da marasa shi wanda suke da bukata wata riwayar manzon da ya ce aghnuhum 'an al-mas'alati fi zal yawm ku hana masu bara yin bara a wannan yinin wannan a takaice kenan akwai na san malamai za su yi ta bayani kuma suna yi Allah ya saka musu da alkhairi a game da wannan zakka da ake magana kanta malam ina son alin bayani akan hadisan nan hadisin nan da yake cewa ba itikafi sai a masallace guda uku kudus harami da na annabi na farko dai malamai wasu daga cikin malaman hadisi sun ce hadisin ma bai inganta ba sannan na biyu waɗanda suka tafi akan ya inganta fassarar da mafi yawancin malamai suka ma hadisin ana nufin kore wadda ake ana nufin tafifiko ce da manzo sun ce ba a itikafi sai a masallaci uku ana nufin ba itikafin da yafi malaman usulul fiqh suka ce la da take zuwa ta kora wani abu to kala uku ce akwai nafiyu al-wujudi akwai nafiyu sihhati akwai nafiyu kamal akwai korewa ta kwata-kwata ba abu kwata-kwata ba abu kamar yanzu misali sai ka zo sai ka ce lamra ata fi hadal masjid ba wata mace a wannan masallacin kaga ba ta ba same ta ba ta yanzu kawai ga duk ba za ka ga kowa ba a cikin masallaci suna bangaren su ko bangaren da aka ware musu amma dai a nan cikin masallaci ba mace to kaga wannan nafi wujud kenan akwai nafi sihha ya zama abu a ce kwata-kwata bai inganta ba kamar faɗin manzo sama ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ba sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba ya shi ya karanta yayi sallah ka ce ba sallar shi a a sallah bata inganta ba yayi amma bata yi ba yanzu nan ana kora ingancin sallar ne akwai na uku na fil kala kora cika cika shine irin wannan hadisin la tikaba illa fil masajid salasa ba itikafi da yafi sai a masallatai uku dama an sani ai sallah ta fi a waɗancan masallatan to haka itikafi idan mutum ya sallah a masallacin harami za a ba shi lada dubu ɗaya masallacin haramin makka da hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya sallah a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a Madina za a ba shi lada dubu ɗaya wanda ya sallah a masallacin Kudus hadisin wasu malamai suna tattauna kan ingancin sa za a ba shi lada ɗari biyar to kaga idan an fifita sallah a waɗannan masallatan guda uku ashe itikafi a cikin siyafi ke mun gane to shine wannan sauran tambayi ta shi kuma ya hakuri a karanta ta wata wasu ayoyi ne ke neman a fassara masa su wanda ya ce don Allah malam ka kara mun na ji ka ce riba ba ta shiga abin da ba kuɗi da kuɗi ba to ban gane wannan menene yake cewa kare ƙarin bayani nake so da kuma ribar banki interest ai ribar banki ya yi bayani kan kuɗi ne kuɗi kake kaiwa shi ke na ce sun ƙara maka wani abu kuma ba ciniki kuka yi ba ba kasuwanci ka yi ba shi yasa ta zama haka mu'amalar da aka yi ta kuɗi da kuɗi ta ce gaba ke shiga cikinta sai kuma abubuwan da manzon sama ya lissafa kila tambayar da kake yi kenan a riban fadl ko kuma riban nasi'a mutum ya zo misali sai ya ce to ga shinkafa ta yar gwamnati wadda aka yi ciccire mata abubuwa zan baka ciya biyar kai kuma ka bani shinkafa yar hausa wadda ba a ciccire mata abubuwa ba ciya goma riba ta shiga ciki riba ta shiga ciki haramun ne baya halatta haka ana ce wannan ribal fam to shine kila karin bayanin da kace ne wannan da yace don Allah malam yaya ake yin salatul tasbih kuma menene ingancin ta wannan salatul tasbih an sha tambaya kanta fahimta ta da kuma abin da mafiyancin malamai da yawa suka tafi kai shine hadisan da suka zo kan salatul tasbih ba su inganta ba Sheikhul Islam Taymiyyah fahimtar ta kenan da wasu malamai saboda haka kullum ina ba da shawara ka je akwai salloli da suka inganta nafila da yawa ka yi riko da su ka koye su suna da sauki ka iya su ka rika yi yanzu na sha tambaya sun ce ka taɓa yin sallar walha wani ya taɓa mun tambaya kan salatu tasbih ne masa tambaya na ce ka taɓa yin sallar duha ya ce bai ma san sallar duha ba na ce to ka ga baka san sallar duha ba da babu gubi akan hadisanta amma salatu tasbih malamai suna ina za a saka da ita saboda ka kabar abin da ake sabani akan zaka kama abin da aka yi ittifaki akan sa yafi maka kakka shige rikici wannan shine abin da yake saura akwai wanda suka rubuto tambayoyi su yi hakuri malaman da suke ci gaba da karantarwa a masallacin sai a miƙa musu takardun sai su ba da amsa insha Allah bayan sallah amma a yanzu za mu ci gaba da tafsiri saboda abubuwan da za a gabatar a yau suna da yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu على غما كرمت من بديع السماوات والأرض
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi mana bayani akan kore makansa da da kuma ƙaryata waɗanda suka danganta masa da da kuma nuna cewa sama da ƙasa nasa ne duka da ababen da ke ciki ya zai a ce kuma ya rikida muka ce malamai suna cewa almilkiya tunafi wilada wal wilada tunafi almulkiyata ƙa'ida ita ce in aka ce na kai ka mallake shi a matsayin bawanka to ba zai zama ɗanka ba haka ɗanka ba zai iya juyewa ya zama bawanka ba ba ka iya ce da ɗanka ba ka iya kyautar ɗanka ka ce gashi ka ba da shi kyauta fi sabilillahi ga wani ba a yi amma bawanka za ka iya kyautarsa a lokacin da ake da bayi za ka iya sai da bawanka to ababen da suke cikin sama da ƙasa na Allah maɗaukacin sarki ne mulkinsa ne sannan bayansa ne ya za a ce to yana da ɗa ba yi da ɗa to sai ya ci gaba da bayani subhanahu wa ta'ala ya ce badi'us samawati wal ard badi'us samawati Allah shine wanda ya kagi sammai da ƙasa ba kuma kallon halittar wani ya kwaikwaya wa idza qada amran idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani abu zai faru fa inna ma yaqulu lahu to Allah yana ce ma wannan abin da Allah ya nufin zai halitta ne kun zamo fayakun sai wannan abin ya zama ko kasance sai wannan abin ya kasance haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake nan wannan ayar tana karfafa waccan ayar ce ƙarin bayani Allah madaukakin sarki yake mana cewa da ababen da suke sama da ababen da suke ƙasa duka na Allah ne mulkin wa abidan wa halqa Allah shi ya mallake su bayansa ne waɗannan abubuwan da suke cikin sammai da kasai sannan kuma shi ne ya halicce su ya samar da su to sai ya ƙara faɗa mana sai ce badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kage su ba tare da ya kalli na wani ya kwaikwaya ba idan balarabe ya ce al ibda'u ko al bid'atu shine ka kalli wani abu ba wani ya gabace ka baka ka kai kai kai wani abin da ba wani wani ka kalla kai ba to sai a ce kayi ibda'i ko kayi bid'a eh abda'ahu أي اخترعه على غير مثال ثابت إن أكشي أبدعه يا كاجيش to ya ya ya yi abun ba tare da ya kalli na wani ya kwaikwaya ba shine babban wanda ya fara kirkira abu to sai a kira shi da badi'un ko a kira shi da mubdi'un al-imam al-qurtubi yace ay munshi'uha wa mujiduha wa mubdi'uha wa muftari'uha ala ghairi haddin wala misali ma'anar badi'u samawati wal ard shine munshiquha Allah shine Allah Allah malaukakin sarki shine wanda ya halicci sammai da ƙarsai ansha'a ya kirkiro wani abu ya kago shi inna ansha'na hunna insha'an kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi a game da matan aljanna yace inna ansha'na hunna insha'a mu ne muka halicce su muka muka kage su ƙagowa halittawa wa mujiduha kuma Allah shine wanda ya samar da sama da ƙasa wa mubdi'uha kuma Allah shine wanda ya kirkiro su wa muhtari'uha Allah dai shine wanda ya kago su duka ma'anar su daya da al-ibda'u da al-insha'u da al-ijad da al-ibda'u da al-ikhtira'u dukkanin su ma'anar su daya suna nufin ka ƙago wani abin da ba na wani ka kalla ka kwaikwaya ba kai ne farkon wanda ka fara yi to sai a kira wannan abu da ka sai a kira ka da ka zama badi'un ko a kira ka da mubdi'un ko a ce maka munshi'un ko a ce maka muhtari'un ko a ce maka mujidun duk to Allah madaukakin sarki shine ya kage sama da ƙasa ba tare da ya kalli na wani bayayi وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع الإمام القرطبي يتي دو وند يقاجي وانا أبن دا با نا وني يا كويكويا با با غباتر تا أكاي با شي ني فقم وند يفارق كيرا wannan abu to sunansa mubdi'un a larabci ana ce masa mubdi' da ayn mubdi'un wa minhu ashabul bid'i ai daga nan ne aka samu masu bid'a eh ake cewa ashabul bid'a masu bid'a me yasa domin sun kago abin da a shari'a ba shi to sai a kira su da ahlul bid'i sunan kuma aikin da suka yi sunan shi bid'a shine sai ce wa sunniyatil bid'atu bid'atan ita ma bid'a ce ta samu sunan da sai ana ce mata ne bid'a eh, bid'a لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام domin wanda ya bid'a ya aikata bid'an ne ba wani malami ne magabaci ya faɗi maganar ba kuma ba wani malami bane daga cikin malamai magabata ya ba da fatawa ko ya aikata wannan abin shine farkon wanda ya fara kirkiro wannan abin to sai a kira shi da cewa ya aikata abin da ake ce ma bid'a shi yasa bid'a ta zama kala biyu akwai bid'a lughawiyya akwai bid'a shar'iyya bid'a lughawiyya ita ce duk abin da ka kago bai shafi addini kai tsaye ba to ana ce mu wannan abin bid'a amma lugatan a harshen larabci amma duk abin da yake da alaka da addini ka kago shi ba wanda ya gabace ka a cikin magabata to sunan wannan abu da kai bid'a kuma bid'a ce shar'iyya ita ce manzo Allah sallallahu alaihi yake ce ma kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce dukkan wata bid'a bata ce shi yasa malaman mu suke da ka'ida suke cewa yambaghi al-ittiba'u fi din wa yambaghi al-ibtida'u fi dunya ya kamata a kage kage a duniya abubuwan da suka shafi duniya kullum ana son kage kage yau a kirkiro jirgi gobe a kirkiro mota jibi gata a kirkiro kwamfuta kwamfutan ma a kirkiro ababen da suke cikin ta kala kala da ababen da ake yi da kwamfutan zama kullum ana yi wannan addini na kan haka domin ci gaban duniya amma wa yanbaghi al-ittiba'u fi dini amma addini shi bi ake ba a bukatar kage kage سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما يدعى الإمام الجارمي يقول إسناد صحيح يكتب اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يكتب كفي أعجيني طبعا ولا تبتدعوا كفكاو فقد كفيتم أنكما هو كومي kawai abin da ake bukata shine ka ɗauka ka yi amma abin da ya shafi duniya to so ake yi a kirkire-kirkire kullum so ake al'umma musulmai su zama duk wannan ci gaban da ake samu a duniya a ce alfaharin musulmai ne su suka kirkiro ba a ce su ne sai dai a masa ba shi ne ake samun wani mai doshashiyar kwakwalwa kuma wai malami ne ya rubuta wani littafi a cikin littafin nasa yake gode ma Allah yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa lana al-ifrinja liyaktari'u lana fi dunya wa nashtagila bi dhikri shi mun gode ma Allah muna yaban Allah da ya halitta mana turawa shi ta kirkiro mana abubuwa mu kuma mu shigalta mu ta zikirin Allah ka ji godiya yake ake ma Allah su turawa su ta kirkire kirkiren duniya mu kuma mu shigalta da zikiri kaga muna zikirin mun hada masallaci mun taru muna zikirin kawai sai su cillo wani makami kilomita dubu goma sai su cillo jidi yanzu ya kashe suna can suna kwantaroli ɗin shi a wani ɗaki kare godiya Allah ta yi ko so da ka doshe wa kwakwalwa ce musulmai ana son su zama kullum suna da ƙage-ƙage annabi su sama ya tabbatar ma da musulmai su yi haka akwai abin da ake ce mushi kilili shine yanzu a kimiyyar noma ta zamani ake ce ma aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da ya zo ya tarar da mutanen Madina manoma ne shikenan sai ya gansu suna yin kille suna yin auren dabino a cikin fa'idojin auren dabinon nan idan aka yi auren nan waɗanda ba sa ‘ya'ya da yawa sai su zama suna ‘ya'ya da yawa wanda zaƙinsu bai kai ba idan aka haɗa su to sai ya zama sun yi zaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga sun yace yace ni na ganin wannan abin da kuke kaman bai da amfani shikenan da suka ji manzo sallallahu bai ce musu kaci ba amma dai shi manzo sallallahu ce musu wannan abin kaman bai da amfani shikenan bana da ta zo sai suka ki sai dabino ya ki kyau ya ki yaya da dabino ya ki yaya shikenan manzo Allah sama ya ce musu a'a ya aka yi dabino bana da yaya da yawa ba sai suka ce ai ya ma'aikin Allah tunda muka ji ka dan kushe abin da nake yi na kilili to shi yasa sai ba mu yi ba rashin yin namu muna tsammanin shine sababin da ya jawo dabinan bai kyau ba shikenan sai manzo ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum sai ku je ku ci gaba da kayan ku ku sanin al'amuran duniyar ku da wannan malamai suka ce kenan abin da ya shafi harkokin duniya an bar musulmai su je su ci gaba da yin abubuwan su na kirkire-kirkiren yadda za ta samar da jin daɗi da rayuwa domin Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan manufofi guda uku Allah ya halicce mu dan manufofi guda uku duk ya faɗa a cikin littafin sa al-Imam Raghib al-Asfahani a cikin littafin sa az-Zari'a ila makarim shari'a ya ce Allah ya halicci mutane saboda abu uku abu na farko liya'budu dan su bauta masa ya kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu to manufar farko ta halittar dan adam ita ce ya bauta ma Allah madaukakin sarki abin da yake tsantsar ibada wanda mutum zai nufaci Allah kai tsaye da shi shi ne ake ce masa da ibada nan لفظ جامع لكل ما يحبه الله من الأفعال من, من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ababen da Allah ke so ya yarda da su na maganganu da ayyuka na ɓoye da na fili shi ne ake ce masa ibada sannan na biyu Allah madaukakin sarki ya halicci mutane domin su zama su ne hulaka su zama su ne za su shugabanci a duniya Allah bai tsara aljani ya zo ya zama shugaban mu ba dan adam shi zai zama shugaba a cikin mu ake fitar da shugaba wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah madaukaki sake ce ka ambata musu lokacin da Allah ya ce lallai ya ce ma mala'iku lallai ni zan sanya shugaba wanda zai rika yin aiwatar da umarce-umarce na a ban kasa shi ne khalifa to manufa ta biyu ce sannan manufa ta uku wadda ita ce musulmi suke wasa da ita ita ce imaratu abdillah musulmai su zo su raya ƙasa Allah alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah shine wanda ya halicce ku ya kaje ku a ban ƙasa wasta'marakum fiha ay talaba minkum imarataha talaba minkum an ta'muduha Allah madaukakin sarki ya nemi cewa ku raya kasarsa ku yi noma ku yi kere-kere duk wani abu da ka sani ana yi na amalmula a gini ya shafi gini ne ya shafi karfe ne ya shafi menene to musulmai ake nema su wannan aikin musulmai ake nema su yi aiki kwanan nan akwai masallacin da suke son a gyara musu lafiyokokin su sai da suka je kaduna suka zo da wani arni ya hau sama ya rika zazzagayawa sannan ya feta musu lasifikas amsa kowace sannan ta daidai arni karga wannan lalacewa ce ta musulmai to rashin tsayawa musulmai su fahimci addini shi ya sa ce ya zama wasu sun koma suna bid'o'i to wanda kuma ya zama yana bid'a a cikin addini sai Allah ya toshe mishi kwakwalwa ba zai iya kirkirar wani abu na ci gaban duniya ya za'i ga abinda Allah ya ce kai sai ka ki ya sa ka ya ce kake bid'a cikin addini amma abin da ya shafi duniya kai bid'a shi addini bi ake san ayi ba bid'a eh ka cire bid'a din kawai bi za ka bari a addini shi ita kuma a duniya take bid'a amma addini bi ake to sai a yin haka to shine badi'u samawati wal ard Allah shine wanda ya kage sama da kasa shine har al-Imam al-Qurtubi sai yake cewa wa fil Bukhari wa ni'matil bid'atu hadhihi daga ciki ne ma aka samu magana sayyidina Umar radiyallahu anhu da yace wa ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan abin da na kago me ake nufi da sayyidina Umar yake nufi da ya kago yana nufin ba ba salatu qiyamul layl ba domin manzo sama yayi salatu qiyamul layl amma mai da ita ya zama ta zama ka'ida ga musulmai a samar da limamin maza daban limamin mata daban sai na umar ya fara yi to sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan abin da na kago a aikin kuma sai na umar ai ba bid'a bane addini ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajib aikin sai na umar ba bid'a bane to shine ake ce mishi badi'us samawati wal ardh al-imam ibn ashur rahmatullahi alayhi yace wal badi'u mushtaqqun min al-ibda'i yace abin da ake nufi da al-badi' an kirkiro shi ne daga al-ibda' al-ibda' kaga وهو الإنشاء على غير مثال شين كقابو ونأبو باونا ونكفي فيا كيبا فهو عبارة عن إنشاء المنشآت abin da ake nufi da al'ibda shine kirkira ababen kirkira ala ghairi misalin sabiqin ba tare da ka kalli na wani ka kwaikwaya ba wa zalika huwa khalqu usulil anwa'i shine halittar da Allah madaukakin sarki yayi ma sun nau'uka kowane abu yana da nau'insa wa ma yatawalladu min mutawallida min mutawallidatiha da kuma abubuwan da ke bibiyan waɗannan nau'uka komai da Allah ya tashi halitta sai ya halicci nau'i fa khalqus samawati ibda'u al-imam ibn ashur rahmatullahi alayhi yace halittar sama da Allah madaukakin sarki ya kirkira ce wa khalqul ardi ibda'un sannan halittar ƙasa da Allah maɗaukakin sai ƙaga ce wa khalqu adama ibda'un sannan halitta annabi adam alaihi salam da Allah maɗaukakin sarki yayi ƙaga ce wa khalqu nizami tanasul ibda'un sannan tsarin da Allah maɗaukakin sarki yayi na halittar a zama ana hayayyafa shi ma ibda'u ƙagowa yayi to Allah maɗaukakin sarki shine badi'us samawati wal ardh shi ne ya kaki sama ya kaki ƙasa ba na wani ya kalla ya kwaikwaya ya yi ba yanzu zai yi ya kai wani abu ba tare da ka kwaikwayi na wani kun ga wannan yana tabbatar mana da cewa ashe Allah madaukakin sarki bai cancanta ya rikida ba in shi ne ya halicci sama da ƙasa ba tare da ya kwaikwayi na wani wani ba to ashe bai cancanta a danganta masa ɗa ba subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa idza qada amran Allah ka'idarsa ita ce idan yi nufin zai halicci wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai Allah madaukakin sarki ya ce ma wannan abin zamo sai ya zamo zamo sai wannan abin ya zamo haka Allah yake umarni yake bada kun kafun wa nun kun zamo shine suke cewa alladhi amruhu bainal kafi wan nuni umarnin Allah da lamarinsa ga baki ɗaya suna tsakanin kafin da nunun ne kawai Allah cewa yake kun fa yakunu zalika shay'u Allah zai ce masa zamo kawai sai wannan abin ya zamo haka ka'idar Allah madaukakin sarki take waye yake da wannan in ba Allah ba shi kadai yake da wannan wannan lafazin na alqada abinda ake ce ma alqada a larabci shine al-ihka shine kyautata abu wal fara da gama abu walƙafu da yanke shi walman'u da hanawa walfaslu da rarrabe shi shi yasa sai suka ce me bambanci tsakanin alqada wal qadar akwai bambanci tsakanin su malamai suka kaci gida biyu wasu suka ce alqada huwa alqadar wal qadar huwa alqada wala farqa bainahuma in aka ce kaddara ita ce alqada in aka ce alqada ita ce kaddara wasu kuma malaman suka ce suna da bambanci aka ce musu me bambancin su sai suka ce alqadru tsarin da Allah madaukakin sarki yake yi na hukunta abubuwa ba tare da ya rarrabe ba ina misali sai Allah madaukakin sarki sai ce wani zai zama mai kuɗi wani zai zama mai kuɗi kamar yadda ya tabbata a hadisin Ibn Mas'ud ko ana rubutawa a cikin mahaifiyarsa ko cewa bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun Allah ya ce ya kaddara wani mai arziki ne to alqadru kenan wanda tana da matakai guda biyar da ake da su akwai kaddara da Allah madaukakin sarki yayi tun kafin ya halicci sammai da shekara dubu hamsin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin Allah ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah madaukakin sarki ya kaddara duk ababen da za su faru akwai kaddara wadda Allah madaukakin sarki yake duk shekara a lailatul qadr abinda suke cin shi at-taqdim sanawi sannan akwai kaddara wadda Allah madaukakin sarki yake yi idan za a halarci mutum a cikin mahaifiyarsa ita ma kaddarawa ce akwai kaddara wadda Allah madaukakin sarki yake ta kullum kullum akwai kaddarawa ta farko ita ce kaddarawar da Allah madaukakin sarki ya tun fil azal ba kafin shekara dubu hamsin ba tun fil azal azal ba ta da farko ba san farkon azal ba kamar yadda ake cewa abad karshen da ba ta da karshe ba a san karshen ta ba azal farkon da ba a san ta ba abad karshen da ba a san karshen ta ba to su ne waɗannan maratibul taqdir al-khams matakan kaddarawa da Allah madaukakin sarki yake guda biyar to sai suka ce wannan ita ce kaddara amma idan aka ce al-qada'u to hukuntawar da Allah yake rarraba komai wani zai yi arziki sai Allah ya ce sai Allah ya ce wa mala'ikunsa zai zai zama mai arziki ne ta hanyar aikin gwamnati ga yadda albashinsa zai rika zuwa ga yadda zai rika saving ga yadda zai rika kaza ko kuma sai Allah mana ku suke cewa mala'iku a a zai zama mai arziki ne ta hanyar kasuwanci ga kasuwancin da zai fara yi ga abin da zai rika saidawa ga garin da zai tafi ga garin da zai rika zuwa ya je ya saida kaya ga inda zai rika siyo kaya da wane da wane da wane da wane sun zasu rika siyan kayansa suka ce to wannan shi ne ake cewa alqada saboda haka kenan alqadu kaddarawa a dunkule Allah ya hukunta abu zai faru a dunkule ba tare da ya rarraba yadda abin zai faru ba amma alqada'u to shine tafasil rarraba abubuwa yadda Allah madaukakin sarki ya rarraba yadda abin zai afku wasu kuma malamai suka ce da alqada'u da alqadr din suna da bambanci ne idan an raba su amma idan an hada su idan idan idan aka hada su to suna da ma'ana daya amma idan aka raba su to kowace tana da ma'anarta karkashin ka'idar da suke cewa idan jama'a taraka wa idan taraka jama'a kalmomi ne guda biyu idan ka hada su a waje daya to sai kowace ta ce ina da ma'anata kaman al-islamu da al-iman in ka hada al-islamu da al-iman a wuri daya to kowace na da ma'anarta amma idan ka faɗi al-islam baka faɗi al-iman ba to al-islam za ta wakilci al-iman haka idan ka faɗi al-iman baka faɗi al-islam ba to al-iman za ta wakilci al-islam to haka suka ce al-qada wal qadar a taƙaice dai haka malamai suka yi bayani a game da waɗannan so daga kaddarawa Allah ko hukuntawarsa su ne ake ce musu haka wannan fadin Allah madaukakin sarki da ya ce wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan wuraren fatan kucin irin wannan a wurare shida bayan wannan wajen wuri na farko Allah madaukakin sarki yana cewa inna masala Isa inda Allah ka masali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah yana raddi da kiristoci wai halitta annabi isa ta ta ba su mamaki ta tsorata su Allah ya halicce shi min ummin bila abi ga uwarsa amma ba uwanta sai abin ya rikita su sai Allah ya ce to ai ga qiyasul aula ga qiyasul aula shi annabi adam ba uwa ba uwa kun manta da shi ne idan annabi isa alaihi salam saboda bai da uwa bai da uba uwa kawai yake da ita kun ce a bauta masa kun ce dan Allah ne shi to shi kuma annabi adam dan waye shi dan waye shi da bai da uwa bai da uba shine sai Allah ya ce mana inna masala Isa inda Allah ai misalin annabi Isa alaihi salam a wurin Allah kamar misali Adama kamar misalin annabi Adam ane a babin qiyasul aula annabi Adam alaihi salam halittarsa ta fi ban mamaki fiye da halittar annabi Isa alaihi salam shi wancan min ummin bila abi wannan kuma min ghairi abwaini la aba wala umma ba mama ba baba kaga nashi ya fi babban mamaki kamar Allah yana cewa ne in ta'jabu fi khalqiya Isa alayhi salam min ummin bila abi fayanbaghi an ta'jabu akthara min khalqi adama min ghairi abwaini in kun yi mamakin halittar da na annabi isa daga uwa ba uba to ya fi cancanta ku yi mamaki a game da halittar annabi adam domin shi ba uwa ba uba na halicce shi khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga turbaya ne thumma qala lahu kun sai Allah ya ce masa zamo fayaku sai ya zamo kun gani waje na biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin surati yasin إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون yadda lamarin Allah madaukakin sarki yake idan yayi nufin zai halicci wani abu an ya kula lahu kun fayakun sai ya ce masa zamo sai wannan abin ya zamo wuri na uku Allah madaukakin sarki ya faɗi haka a cikin suratu Ali Imran dai قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نانا مريم عليها السلام da suke tattauna da mala'ika jibrilu alaihi salam shine sai yake take ce ma mala'ika jibrilu alaihi salam أن لا يكون لي ولد يا دائن هيو ولم يمسسني بشر ni kuma budurwa ba namijin da ya taɓa kusanta ta sai mala'ika jibrilu Allah ya sa ya ba ta amsa ya ce qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha ka ce mata haka Allah yake halitta abin da yake dama yadda ka'idarsa take idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ka'idar Allah idan yi nufin yin abu kawai zai ce wannan abin ne zamo sai abin ya zamo kasance sai abin ya kasance akwai wani na hudu da Allah yake cewa inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun a cikin suratul nahl ai yanayin yadda lamarin mu yake kawai kawai muna ce ma abu ne zamo sai ya zamo duk abin da Allah ya yi nufin ya zamo sai ya zamo wuri na biyar a suratul maryam ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون shi ma nan ce Allah marubuci ce ai bai cancanta Allah ya rikida ba kaga ce kama da irin tamu wannan ta nan wajen ke badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ya ce وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون عشان سيتي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah da ya nufin abu kawai zai ce ne abin ya zamo sai abin ya zamo sai wuri na shida shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa cikin suratul ghafir huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah shi yake kashewa shi yake raya kuma ka'idar ta ita ce idan yayi nufin abu kawai zai ce ma abin zamo ne sai kawai abin ya zamo haka ka'ida Allah take zamo sai abin ya zamo amma Allah madaukakin sarki yana da wata sunna kuma ta koya mana sunnatul tadarruj tsari bin abubuwa sannu sannu kada ka ce yau kake son ka waye gari komai na kai zama yadda kake so a ka bi abubuwa sannu sannu amma kai aiki kai irin na kwado kai irin na kunkuru kai sannu sannu kwana nesa ba kwanci yayi ya ce ba zai yi tafiya ba amma ne tafiyar ana yin ta sannu sannu ne amma ana da manufa inda za a tafi shi ne ake ba da labari na kunkuru suka haɗu aka yi haihuwa wai zai je suna a yin labaran na tarbiyya da ake ba da zai tafi suna shi kenan sai zomo ya gan shi ce haɓa ina za ka haka ce ai zai je suna ne waje kaza sai ta wanda ya ce a yi a gama ma baka je ba shi kenan ya ce bari in yi in tafi ka zo ka samu a hanya ni bacci ma zan yi sai ne bacci sannan idan ne bacci sannan zan tashi kuma na san ba za ka riga ni kaiwa ba shi kenan zo mu ya dan yi tafiya ya kai rabin hanya sai kwanta sai kama bacci kunkuru a hankali a hankali ya ci gaba tafiya su tinkis tinkis ya zo tarar da zumuna ta bacci har ya tafi je aka gama suna ya kawo karko kayan suna ya dawo yana dawowa sai tashi zomo sai ce tashi sai ce ga gaban ka na je na an so maka sai ce ana ne sai ce har na je na dawo sai ce wannan tafiyar da ka ta banza sai ce yi a hakan na tafi na je na dawo kai kuma gashi ka kwanta kana bacci to darasin shine wannan yana koyar da mu sunnatu tadarruj bin abubuwa sannu sannu shi yasa da ya tashi halittar sammai da kasai sai bai ce ma sama da kasa kun fatakunu samawati wal ardu ba bai ce ma sama da kasa zamo ba a sai da ya kwana shida sai da ya kwana shida sannan ya halarci sama malamai suka ce darasin shi ne yu'allimana sunnatat tadarruji fil umur domin mu koyi yadda Allah madaukakin sarki mu koya cewa duk abin da za mu bi shi sannu sannu mu rika ɗaukan abubuwa a hankali a hankali a hankali idan mun gama da wannan sannan mu ɗau wancan in mun gama da wancan sannan mu ɗau wancan har mu kai zuwa ga manufar mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu darasin da za a fitar a waɗannan ayoyin guda biyu darasi na farko shine inkarin danganta ma Allah madaukakin sarki da na biyu zagin Allah ne danganta ma Allah da darasi na uku sammai da kasai ga baki da Allah shi ya halicce su ba tare da ya kwaikwayi halittar wani ba sannan darasi na hudu shine Allah yana tabbatar mana da wajibi ne mai imani da kaddararsa kamar yadda manzo sama ya tabbatar a cikin arkanul imani sita akwai al-iman bil qadri khairihi wa sharrihi yin imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa mu cikin bayan sa waɗanda ya yanta a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya mana rahama Allah ya yafe mana kurakuran mu da zunuban mu gabaki daya kamar yadda aka faɗi cewa yau 25 ga watan Ramadan za a rufe tafsiri a wannan masallaci namu da muke gabatarwa wannan masallaci na marigayi Alhaji Haruna Danja Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahama ya gafarta masa to ga shi Allah madaukakin sarki ya kawo mu lokacin komai aka fara yana da ƙarshe to ga shi an kawo za mu rufe tafsiri a yau insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon yin tafsirin ayoyi ina jin guda ashirin daga aya ta casa'in da bakwai har zuwa aya ta ɗari da sha bakwai ina jin ayoyi ashirin kenan ko haka ne to muna godiya gare shi godiya ta tabbata a gare shi duka kwanakin da aka kaddara za a yi tun daga ranar ɗaya ga watan Ramadan har zuwa yau rana ɗaya ce kawai ba mu zauna ba sau da ka muna godiya ga Allah a game da wannan dama da ya bamu ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya muka zo muka gabatar da wannan karatu kamar yadda aka nemi a gabatar abu na biyu shine muna godiya ga kwamitin wannan masallaci a karkashin babanmu gashi nan wanda bara da shi aka rufe tafsirin nan kuma bana ma gashi Allah madaukakin sarki ya sa ya zo akwai tafsirinsa da yake gabatarwa kamar yadda muka sani a babban masallacin cikin jami'a na bangaren Kongo amma duk da haka ya yanke tafsirin nasa ya zo domin sa mana albarka muna godiya gare shi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi yan kwamitin masallaci ga baki ɗayan su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi musamman akwai sakataren masallaci Malam Idris Allah ya kara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake shi akwai Alhaji Lamido sakataren sa wa'azi na karamar hukumar Zaria da Sabon Gari shi ma Allah ya saka masa da alkhairi a tsaye yake da su muka fara tafsirin nan ko da yaushe da su ake fara da su ake kammalawa Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah madaukakin sarki ya taimake su akwai alaramma ga shi da ya gabatar da jan baki malam sibawai Sulaiman akwai kwanakin da aka ganin ba a ganin sa na faɗi uzurinsa cewa ya rika tafiya yin test ne a jami'a yana karanta textiles abin nan kai mathematics ne a jami'a nan saboda ga ga lissafi ga ga Qur'ani ga lissafi masha Allah kun sa Imam Shafi'i yace man nazara fil Qur'ani qawiyat hujjatu ko man qala bil Qur'ani qawiyat hujjatu wa man nazara fil hisabi sakanat tabi'atu duk wanda ya karanta alqur'ani sai hujja shi karfi ba za ka da shi ba in kuma ka iya lissafi sai ka zama mai natsuwa domin da abin da za ka je ka gwada ɗaya biyu za su ba da biyu za su ba da ɗaya da biyu za su ba da uku sai ka ce to eh akwai balla in babu balla kuma sai ka tsaya to Allah ya masa albarka akwai dan uwansa a karatu da ya rika wakiltar sa malam Muhammad Sani Ahmad ya zo shine ya rika zuwa a kwanaki da ba malam Allah ya saka musu da alkhairi dukkanin su gabaki daya cikin waɗanda muke godiya a gare su wanda wajibi ne mu ambace su akwai yan agaji yan agaji Allah ya saka musu da alkhairi tun daga ranar farko har zuwa yau tare da su muke za su je su ɗauko mu musamman wanda ya rika jagorantar ɗaukowa wani zubin da motar agaji wani zubin da motar sa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya masa albarka a cikin rayuwarsa akwai wanda ya wajaba shi ma mu masa godiya shine wanda ya dauki nauyin sa wannan karatun a gidan rediyon alheri wato alhaji ya oki litilin juku Allah ya saka masa da alkhairi shi ya dauki nauyin sa wannan karatun tun daga ranar farko har zuwa karshen ramadan hatta kwanakin nan da ba za a da ba za a yi tasiri ba su ma gidan rediyon sukan karbi wasu karatuttukan mu sai su sa a matsayin ciku na abin da aka shirya da su cewa za su yada ma mutane alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi game da amfani da dukiyarsa da yayi wajen yada alkhairi Allah ya kara ma dukiyarsa albarka Allah ya ci gaba da tsare shi Allah ya mazuriyarsa albarka sannan su kansu gidan rediyon su ma Allah ya saka musu da alkhairi in yan gidajen rediyon mu sun fahimta aikin su biyu ne tijaratu wa ibadatu kasuwanci suke yi kuma da ibada in sun kyautata niyya Allah madaukaki sai ba su lada kuma ga al'ada so da aikin su ba zai fada a banza ba muna fatan ya zama irin gidajen rediyo yadda za ka ji duk sun musulunta dama musulmai ne wato sun ƙara tsaftata sosai in azumi ya zo sai ke ta buɗe rediyo daga ƙur'ani sai bayanin azumi sai hudubar juma'a sai kaza sai karatun tafsiri shi kadai za ka ta ji to Allah ya sa su tabbata a haka sannan wakilinsu wanda ya rika zuwa yana ɗauka malam suleiman gayi nan shi ma tun daga ranar farko har zuwa yau bai fashi ba allah maɗaukaki ya taimake shi allah ya ƙara ɗaukaka shi sannan akwai social media na markazin wa'ayi islami wato makarantarmu wanda su suke ɗaukar wannan karatun ga sunan na bidiyo su ɗauki na audio sannan ana gamawa su yayyaɗa mu mutane su ma sun cancanta a gode musu kwamitin su a ƙarƙashin shugabancin malam ibrahim ali ladan wajibi ne musu godiya akwai malam suleiman idris akwai malam abdulaziz aliyu akwai malam ali muhammad lawal akwai malam afan aliyu ladan akwai aminu yahaya abdulsalam akwai malam yusuf lawal yusuf duka waɗannan akwai malam mahmud albashir dukkaninsu waɗannan su ne 'yan kwamitin social media namu sun ba da gudunmuwa matuƙa sosai wajen yada wannan alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da taimakon su sannan daga cikin waɗanda ya wajaba mai magodiya akwai majalisar malamai ta Zariya waɗanda suka zo suka kama na ziyara suka ƙarfafi gwiwar mu a ɗaya daga cikin kwanaki wanda sun yi ne a ƙarƙashin da tare da limamanmu masu albarka duka kusan inda ake gabatar tafsirin sun yi wannan Allah ya taimake su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu basira sannan daga cikin waɗanda su ma wanda ba duka a gode ma akwai mahalarta tafsiri domin a ka'ida ita ce idan ba ɗalibi ba malami kullum malami kamar bayi da tufafi a jikinsa tufafinsa su ne ɗalibai shi yasa limamin qayyim mai shafaɗa yana cewa ba mutumin da ya maka kyauta a duniya fiye da mutumin da ya yarda ka buɗe zuciyarsa ka sa alkhairi domin so yake ka tafi aljanna idan ya yarda ka sa masa alkhairi a zuciya yi aiki da alkhairin da ka faɗa masa to za ka samu ladan abin da ya aikata ba tare da an tauye masa ladansa ba kaga wannan babban abu ne saboda a cikin mahalarta akwai dattawa waɗanda da su muka fara yi dukkaninsu Allah madaukakin suke musu albarka ba sai na kama sunan su ba iyayenmu ga sunan da su nake zama a yi tafsirin nan su ji kuma su yi mana addu'a addu'o'in su muna jin daɗin su Allah madaukakin sarki ya saka musu suma da alkhairi baki daya akwai abin da na so in yi magana a kansa wanda da ban so in yi magana ba amma dai zan wasu suka yi ta kira wasu kuma suna samu na su ce me yasa ake sa karatun nan kawai alheri rediyo to ban san kamar tambayar ba ne ya kamata a mawa domin ai ba ne zan yi karatun kuma in je in sa a rediyo ba ko to ina ganin yana da kyau mutane su fahimci wannan an yi min wannan tambaya ko yau an kira ni wani dattijo ya kira ni na ce musu to ai ba ne nake sawa ba mutane ne su ne suke ɗaukar nauyi su sa na ganin suna cewa ya kamata karatun ba kawai ya tsaya a zariya ba to mu kalli wannan ba malami shine zai sa a sa karatun shi a abin nan ba malaman magabata su kyamu ma a sa karatun su da suke a rediyo to amma dai yanzu an fahimci alkhairi ne ake yadawa ya danganta da niyyar wanda yayi saboda haka yana da kyau irin karattuka ya zama ana yada su a ji su domin duk iyakar inda alkhairin ya kai to kai ma za ka samu lada duk wanda ya shirye ta sanadiyyarka da wanda ya gabatar da wanda ya ɗauki nauyin sawa Allah madaukakin sarki zai haɗa su a cikin lada gabaki da sannan ina jawo hankalinmu akan neman ilimi da ci gaba da karatu da ikhlasi da kuma aiki da karatu kada ya zama muna neman karatu ne kawai daidai lokacin watan Ramadan idan watan Ramadan ya wuce kuma shi kenan a'a ya zama mu kan mu tarbiyya mutum ya sa ma kanshi ka'ida ta daga wannan ramadan din in bai da majalisin da yake zuwa ya zauna ya saurari karatu ko kuma yake zuwa ya bude littafin sa a biya masa to ya sa ma kansa cewa daga banan nan insha Allah ana gama azumi zai je ya ci gaba da karatun addini da karatu ake canzawa Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa ya zabi ya aiko annaba domin su zo su karanta da Allah ya ga dama sai ya ba su wata mu'jizar da za su rika kwance zuciyar mutane suna shirgitar da su amma sai ya sa ta hanyar karantarwa za ce to so da haka ba za mu shirye shiryu ba har sai mun bi hanyar da annabawa suka bi ita ce ta koyo da koyarwa in muka yi wannan sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah ya mana jagoranci daga cikin abubuwan da muke jawo hankali a kai an nemi a yi bayani akan a zariya muna da matsaloli masu ɗimbin yawa da suka shafi addini ci gaban addini a zariya akwai damuwa da yawa a cikin faɗa ma kanmu gaskiya ba mu da gidan marayu wanda za a ce gashi na musulmai ne su suke kula da su ba mu da gidan sauke masu musulunta yau idan wani mai musulunta ya zo gidanka ko kai liman ne ko kai wani malami ne ko almajiri ya zo ya musulunta ya ce yana da matsala to sai dai fa ka sallame shi in ya ga dama ya musulunci bai ga dama bai gaba ba inda ake sauke su a ce a zaunar da su a karantar da su addini to yana da kyau masu halin mu su fahimci irin waɗannan abubuwa babbar damuwar mu ita ce akwai masu kuɗin mu masu dukiyar mu da Allah ya taimake su suke ma addini aiki to amma a cikinsu sun kasu kala biyu akwai wanda za su zo su ce su abin da suke so shi za su ba abin da ake bukata ba misali sai wani yanzu ya ce zai ma masallacin nan fenti kuma an riga ma masallacin fenti sai ce shi fenti zai sai aka ba da kudin akwai abubuwan da za a yi a masallacin za a yi sai ce shi ba fenti ba ba zai ba to ana ɗora fenti akan sabon fenti to wannan damuwar mu kenan ana samun wannan damuwar wasu suna yi amma in sun tashi su ce su abin da suke so dole shi za su wanda ba zai yiwu ba haka akwai waɗanda suke gudanar da addinin nan kai kuma Allah ya baka dukiya dukiyar za ka ɗiba ka bada a gudanar kai dai abin da kake bukata shine ka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki kuma ka yadda da waɗanda suke hidimta ma addinin ba za su cuce ka ba ba za su cinye kuɗin ba za su riƙe amana ka ɗauka ka bada su suka ga abin da ya fi cancanta su ka ce a masallaci tanti bayan kan masallaci kuma sun lalace kai kuma baka je bayan ba domin ba abin da zai kai ka bayan su kuma tun da su aka dora ma shugabanci sun san yadda bayi yake to kaga sai aka dauki kudin ka aka aka gyara bayi da shi kai kuma ka ce a tanti kai asara ko kai asara ba to yana da kyau masu dukiyar musulmi shi wannan masu yin kenan sannan akwai waɗanda ba shi akwai waɗanda ba shi muna jawo hankalinsu su yi kansu wa kaddimu li anfusikum ce ka yi ƙoƙari ka zama magajin kanka ba ka ba magada ba haka abu latahi ya yi maka yi nasiha ka gaji kanka domin waɗanda za ka ban ba dole bane su yi abin da mun buga misali da wanda ya gina masallacin Allah ya gafarta masa Allah ƙara masa rahma a cikin kabarinsa yanzu duk wannan alkhairin da ake gabatarwa wallahi yana da lada kun ji hadda wallahi yana da lada tun farkon ramadan din da ake tafsiri yana da lada to banda salloli guda biyar da ake banda masu itikafi banda juma'a da ake yi a masallacin nan banda sauran tarurruka da ake zuwa a zo a yi na wa'azoza da karantar da mutane a musulunci me yafi wannan daɗi kana kabari amma ana kai maka kamar shi kullun kabarinka cikin haske yake cikin jin daɗi kake ba abin da yake wannan daɗi masu dukiyar mu da sun gane wannan to wallahi tallahi da sun ji daɗi to muna jawo hankali a garin Zaria masu dukiya matsakaita da masu dukiya mai yawa da wanda suke ƙasa-ƙasa su taimaki addini wanda kuma suke su ƙara taimako addini idan da za ka ɗauki bajet ɗin Najeriya nawa aka ce an yi bana tiriliyan nawa ne to da za ka ɗauka gabaki ɗaya ka ba addini wallahi ba zai isa a Najeriya ba na sha faɗin wannan magana ce yau in ka bani bajet ɗin Najeriya ni nan ɗan tijiji na wallahi na san yadda zan yi da su zan kashe su wallahi an ka bani wannan tiriliyan ɗin takwas wallahi zan lissafa su na san abin da za a yi da su a addini kana ban su zan lissafa na zan faɗa maka da kaza kaza amma ka kawo ka masu musulunta mu za ka je ka je ƙauyuka ka gani wallahi riguna ake ɗauka tsofaffi a tafi da su ka ga mutane na musulunta an ba su riga tsohuwa riga za a ba su ta musulunta ba ne tafi suke ba nan suna nan jihohinmu da muke da boda da su jihohin da muke da boda da su nan kusa kusa irin su nasarawa irin su ƙauyukan abuja irin su neja ga nan duk in ka tafi za ka same su riga za a ba su kawai su musulunta suna nan suna jiran mu mai muka je muka musu akwai yan uwanmu da suke gidan yari suna nan akwai kwamitin da suke zuwa su ziyarci gidajen yari duk shekara su ma suna nan wani za ka ga dubu biyar ce aka sa aka kulle shi yana nan ya kai shekara biyar a gidan yari dubu biyar shekarun shi biyar a gidan yari bai ta ranar da zai fito ba wallahi dubu biyar ta kai shi gidan yari ku je ku gani asibiti ka je asibiti ka samu mutanen da in ka ba su taimako wallahi sai su musulunta ba musulmai bane wasu kuma musulman ne amma addinin su na rawa da an na za su zo su ce za su musu kaza wallahi ina ba ku labari sai su ja su dubu biyu dubu uku na sa mutane su fito bakin gate a shika suna roƙon dan Allah a taimake su za su ce magai ko musulmai ne da hijabi mata ma shine mafi haɗarin a bakin duk wanda ya je shika ya san abin da ke faruwa sai ne baka je shika ba sai ka tarar da masu neman taimako to duk waɗannan suwa suke jiran biki mu ne suke jira ƴan uwansu mu musu so da ina jawo hankalinmu kowa ya ba da gudunmuwarsa abin da zai iya badawa ka ɗaukan ma kanka ka zo ka tambaya ka ce me ake bukatar a yi ka ɗauki gudunmuwa ka bada yanzu wannan aikin da ake na marayu da ake yi wasu masallatan fa sai shekara ake yi a ce marayu a basu abinci na buɗe baki a basu kayan sallah akwai kuma masallatan da suke ɗaukan nauyin su shekara guda suna ɗaukan nauyin karatun su duk da wasu suna nan saboda hasada wai suna suka ba za ki ban labarin wani yana ta ihu kamar kare wai ba komai ake yi ba kasan ƙarya yake yi kuma haka tashi raba wannan ba a bambantawa a masallacin mu haɗin ƴaƴan yan shi'a sai da muka ba su sai da muka ba su kayan sallah ƴaƴan yan shi'a sai gaisuwar da suke mana ta canza yanzu mun samu wata damar da za mu kusanto da su cikinmu ai kanana ne su dama ai kuma alal fitra ba su suna na ban san me ma shi abba ai to amma wani zane na ihu wai ba me ake yi an ce ana ma marayu komai hasada ce wannan da ciwo a zuciya kowa ya san wannan alkhairin da ake wallahi ba karamin alkhairi ba duk inda ka biyo ashirin da biyar ɗin nan an faɗa min wajaje sun fi goma a zariya nan biyu za ta rarraba wasu masallatan kafin ramadan suka raba wasu a tsakiyar ramadan akwai marayin da za ka ga an mishi kala uku to yanzu ka ga marayun nan dama na sha faɗi kala biyu ne akwai marayu wanda ubanninsu sun rasu akwai kuma marayu masu uba suna nan da iyayensu amma marayu ne eh to su ma har da su ya kamata a kula da su ka a ce sai wanda bai da uba kawai a fi baban shi ya rasu har da wanda suna da iyayen amma iyayen ba su iya musu komai a kula da su a jawo su su ne za su zama sun mun kare wannan matsalolin da ake samu na kidnapping da masu boko haram din nan domin dole in za ka magana kan ta'addanci sai kai magana kan talauci idan akwai talauci a cikin al'umma to komai zai iya faruwa ku ji wata magana tana da muhimmanci sayyidina Abu Dharr bin Ghifari radiyallahu anhu sahabin manzon sama ne ko kun san shi da gudun duniya in aka bashi a biyo ba zai kwana ba zai raba amma yana da wata magana tana tsorata ni yace ina mamakin mutumin da zai wayi gari ba yi da abin da zai ci a gidansa amma ba zai zo ya zara takobi ya fito ya tsara hanya ba yace ina mamakin imanin shi wato yana girmama imanin mutum a ce bai da abin da zai ci amma bai kashe kowa ba to in dai akwai talauci a cikin mutane da jahilci to wannan bala'o'in suna nan a cikin al'umma sai dai Allah shi kyauta to kaga rage ma mutane talauci ko da ba a magance talaucin ba yana cin abin da zai jawo a samu zaman lafiya a ƙasa hanyar hanyar samar da security ce babba ka yalwata ma mutane hatta cin hanci da rashawa in ka yalwata wa mutane mutane da yawa ba za su yi akwai cin cin hanci mai rashi da rashawa mai hujja akwai kuma cin hanci da da rashawa da bai da hujja hujja mai rauni ce domin ba za ta zama maka a wajen Allah amma za ka iya ba wani labari ka ce albashi na ne bai isata amma wajen Allah ba hujja bane to in aka yalwata ma mutane duk wannan zai zama ya sauƙaƙa a cikin abubuwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya gyara mana kasar mu ya mashi wagabannin mu jagoranci ya kara musu basira ya sa su ta aikata abin da yake daidai ya hana su aikata abin da yake ba daidai ba ya sa su yi abin da ba za a zage su ba za a tsine musu ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shine karshen jawabi na insha Allah ta'ala zan mika abin magana zuwa ga Alhaji Lami domin ya ci gaba da gabatar da manyan baki kowa ina masa fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi da wanda suke kan tebur da waɗanda suke kan carpet da wanda suke wajen masallaci da mata da suke bangaren su duka Allah ya makowa albarka Allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da mun ji jawabin da ana yi wannan karfa karfafa Allah da ne kafin nan muna da wani baki amma na gaba da kuma ba kuma mun shi ke gaba da tsoron baki sun muna zai ya na tsarkace mu a tsada kone ya ga ne baki daya ina nan zariya ba ka karfafa gaba da ciki da gaba da tsoron baki na malam ba na assalamu alaikum إذا يقول لك في أولا ما إبارة ما kwanakin na faɗa cewa masallacin nan ya haifi mutum lafiya wajen talatin da wani hadda na liman da yake tare duhu amma idan ka je masallacin kana shiga tun daga bakin kofar haɗar masallacin za ka fara ana lokacin jawo a yi tsaro interlock interlock wani ya zare na abu na yi abuja ne mu taso taro ya ce ma na kafin taro ni ɗalibin jami'ar ilimi to yana kira na yana cewa sakatare sakatare sai na ɗauka da sakataren ƙungiya na abuja ne sai ce da kai nake sai na wani sai na fuskar kamar na tanta sai ce tsaf amma kai ba tsohon da ya tsara sai ce ai kaji kaji kaji sai ce ya malam masallacin nan shekara talatin tun da wata bar jami'a na je wani taro a zariya na biyo ne sama a wurin a hanyar masallacin da ya ne ya na zagaya bane na zagaya ne amma ba gyare gyare kuma yadda masallacin da yanzu ake samun da su wani a zamanin da can ciko ake da yashi da waye a yasa haka muka yi hakuri ne muna kuma ba ana ruwa muna da kima amma yanzu wannan a yaba kun da ake sawa ko da kana wajen ruwa ne ke kama sai da kayan to Allah ya yi wani abu mun ce to ai irin kuɗa mu ke ba ku da kuka zo kuka amfana a lokacin kuma yanzu kun zo manya to duk yadda bakin ku ya ke tsawon ko faɗa ku ce ga masallacin ko ba gina mutum da ya ka shi ko ko aiki ba mu neman komai koma a kwarin kowa in dai aikin ka zo ka ga abin da yake canza ya dace da muka yi magana da yan kwanci da yi magana ne an zuwa yi aiki a kan jirgin wannan da waɗannan abubuwa dukkan mu zama wakilai mu zama ambassador ita gudunmuwa da kuma imani a ƙasa duk inda za ka kawo ka duk inda za ka zo in kaga abin da ya fi shafi ka zo kai magana idan akwai wani abin da ya fi shi mahimmanci sai a nuna maka in kowane da ka gani ke shi za ka sai ka zo kai shi Allah ya samu dace to a wannan karo suna da ainihin bayan wannan da suka taimaka shi ne akwai alhaji umar faru iyanke wanda ya ba da naira dubu hamsin akwai alhaji ahmad ɗanja wanda muke ce da baba ahmad alhaji ahmad ɗanja kai ne ga alhaji ahmad ɗanja allah ya ƙara masa lafiya ya ba da naira dubu hamsin akwai profeso abiyan ya ba da dubu biyar akwai kuma alhaji ahmad aliyu shi kuma ya ba da naira dubu goma sai kuma ‘ya'yan kofa da ɗaya mata da suna ɗin mata sun suke da kokari da iyayen su yi ta wannan zumunci duk lokacin da aka zo da tafsiri a nan hukun sai sai su kawo ba na mata shekaru da tun da alaja nuna hannun da jari alaja hannun da alaja hannun da ɗan jari alaja hannun da ya rasu suka rubu waɗannan gabara da kawo gudunmuwarsu don kafa su a baya da iyayensu a cikin addu'a sun kawo tsabar kuɗi naira dubu sittin dubu ashirin suka ce a ba manara dubu arba'in suka ce a ba a kwamiti domin su ce da kawaiya da su sannan kuma akwai asafuna guda shida wanda suka bayar sun raba shi malam da tafsir yana guda hudu da baki yana da guda ne wannan shi ne an da sai wani a ƙarshe idan an faɗa wannan na su wanda ke zagaya wannan na mai mai na ba duka an da yi wani tafi ya ba su ne ya kama wani lokaci da wasu da biyar da su ne da waɗansan da sauran Allah ya biya Allah ya sa ka kai kun kira wani kamar kun kira malam jawabinsa na ji wata magana na yi da wani magana kuma ta yi ba kuma da zai ba tana wajen karatu ma da shekar da kuma musa hasan babban matsalar mutuwar shi kawai yin ɗayan mutum so su ci a sama ta ba wasu yana cewa wani ɗarin ta saboda shi a sama yake kullum sun zo mu zama a da ba a faɗin shi kuwa ya da ba a faɗin shi kuwa tun da ya je ya hau saman nan to da ya karatu ba a je shi dai a ja ko ko a karatu ne dai a yi ja a karatu a ɗauki ɗawainiyarka tarbiyya karantar da kai da komai amma kawai ƙasu za ka samu da certificate na na na na diploma ko certificate na digiri wani ma digiri biyu amma yana nan kwarce wani yau kuma yake wai ya kawo abinci ya bashi a ba shi da ci a gidansu ko kuma ya nemo masa aiki in bai nemo aiki ba kamar yana nan kullum yana cikin gida suna yi ne ko ya ga yadda mace gaya an zama ya shi ba da wani tunani na sana'a ba da wani tunani na ya zai iya rayu bari har ya taimaka ma tsoho ko tsohuwa sun fara magana to ne ita ce babban illa saboda haka muke kullum muke kira a kan samari ko kuma mun kai da shi to me za ka nema da zaɓa mu banda shawara duk wanda ya samu kusa sai ka sai ka da shawara a wurin wanda mu da can baya abin da muka rasa guidance and counseling din muka rasa ba mu samu masu mana shawara ko su ba mu shawara wannan amma ku yanzu Allah ya rubuta ku ko ƴaƴanmu da muka haifa sun guje da na shekara arba'in kawai ya zo da ɗan wani abu ai alhamdulillah ya kamata a ce an farka an farka an farka waɗannan karatuttuka ko faɗakarwa da malaman da suke yi a kan jajircewa da zama wani abu a musulunci ka zama ka karewa a musulunci wani abu yau a ga musulunci yana fa'idantuwa da kai a wata riba ce yanzu ga gwamnati ta buɗe abubuwa da yawa matsalar akwai immigration akwai fasal akwai menene civil defense ɗan sanda ware mara ke wani duka wata kafa ta neman aiki da ake nema in kana da digiri ko diploma ana yin shi online amma sai yaro shan take yana da kwanan jirage ubanci mutum zai zo mai da zai da kawo wannan mutuwar zuciya duk inda ake nemo nemo in ka nemo online din shi ke nan sai kuma ka jajirce da za ka kama kafa tun da kafa da suna da kasa kayan ma abin da kuma sai an kama kafa amma in kana kwance ya za a yi ka kwanta ba kai gobe ba ya za a yi kai ko babu wannan ai ba a ce ka zauna kawai da mutum ka mutum ka zauna kasuwanci ba wani abu ka shiga kasuwanci ko da sai kake sayarwa a wurin ba ana yin da zai shafa bari ka fara zuwa da ta ko ba abun kunya ba ne an samu wani na gaishe a facebook wai ya yi graduation ya komai da Allah shi ikon sai na sai shi ne yi ko bidiyo ne ko aya ne ko da bayan garjiya sai na sai da abu da ba sai suke cikin da classmates zai ga wata ne ta ne sai da koma shi sai ce na karfin ka ce mun haka domin da wannan da ƙarfi na da komai ina shi da kaina ina shi da matata da Allah ya bani saboda haka ka fara mun goyi kuma har yanzu ne ban aiki nake ina samu wallahi da ta kuɗe to yau da biya sai ka biya sai ga shi sun ɗauko wancan karatu na baya da suke nan goyi shi yake rike da su yake shi da yana kuma a aiki sai ga bayan da ɗauko abin da yake samu a wurin nan ya biya ba shi zai zo rika masu suna neman kuma Allah ya rufa mana Allah ya rufa mana saboda haka da mu ci gaba da abubuwa kada mu kai a kan kama mutu a zuci mu rika amfani da karatu suka da malamin da suke da wallahi zai mana amfani Allah ya saka musu da kai akwai na uwa sai malamin
ai zai kawo makarfan a yanzu da shi babbar limamin wannan masallaci a muhammad sani wani zai gabatar da jawabin salamu alaikum wa rahmatullahi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اما بعد السلام عليكم ايها الاخوه الكرام الحمد لله wannan karatu da wanda ya yi shi ne hukar da shi ganin allah saka mashi da ake wannan haihuwa ta muna fara da alhamdulillah domin kowa yana son ya haifi kan ya gane su sai ya farin ciki saboda haka alhamdulillah bashir Allah saka maka da alkhairi Allah shi ƙara maka gobe Allah shi ƙara mana ilimi mai amfani to saboda haka ya zama musulmi kun ci bayanai da sun gabata game da jawo hankalinmu na tsaya mu gaskiya da yin ilashi a kan ayyukan alheri shi ne karatun shan bashir ya faɗa kuma garasa ya faɗa shi ma ya zama a mai aiki da abin da muke ji mu tsaya mu ji mu aikata misali wannan abubuwa da ke faɗa duka mugu ya shafa na rashin kokari ba mu da komi sai zage-zage sai hasada sai bakin ciki suwaye muni hausa fulani yanzu wani abin da yake fara duka mutum ya kwanci baya komi sai da rubar da iyaye sauran kabilan kusan nan ba su haka suke za ka ga mutum da jirgiri amma yana tura babu amma ɗan hausa mutane ba zai yi wani ga shi da diploma ko yanci ko da digiri amma shi kullum dai yana nan gida sai ya samu duk aikin da yake ganin ko wanda da sauransu shi ba zai yi shi ya wuce wanda yake alamar ba haka yi tana farawa daga ƙasa kai sama daga ƙasa kai sama abin ya ce sai amma mu sai ka ce sai ka soma daga sama ka yi ƙasa wani ya dace wannan bai dace ya zama a matsaya mai tunani kowa ya ce ya kama a nan kun bai kabi da yara ko duka ruwa da kowa a ƙarƙarra da sauransu in yamurai kowane za ka ga ya kama shi suna amma mu fa ban da hausa kula da muke da wani za su ma mu gyara wannan Allah ka shirya da mu gyara wannan al'amari mu tsaya mu tsaye da kafafuwan mu sai mu kasance ba abin da muke da su misali na da wannan masallaci wanda ya gina shi Allah ya saka mishi da alheri domin ne ba abin da ban gani wajen shekara haɗin zakuwa ne ba irin wahala da ban gani ta malamai ce ta waye ta waye ba abin da ban gani zato wani masallaci saboda mai daraja ne ya sa karkashin mai kuɗi ya ya tsoro duk abin da ba a ba ka sai a na ba sai bakin ciki sai hasada akwai lokacin da wani ya zo sami ya ce mana ana gasu ma ana gasu ma ai masallacin abin ya saba a gyara shi akwatunan nan da ake yawo da su mun ga yanzu an mai da su can ake tsar da kuɗi daga daga gabas na da shi ba da wani umarni duk juma'a akalla kuma za a samu dubu hamsin
juma'a duk juma'a dubu hamsin saboda haka sai in sun karga ta su jira malam da malam ya yi to su turmi ne a kasa sai a karga sai a kasa kafci na shi sai zuwa da shi shi ke ya sai sauran ya ba su shirar shi ba ba a gyara da sauran shi Allah ba Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka sannan wannan irin wani mai irin wannan magana ko naira biyar bai iya badawa a gyara da sauran ko naira biyar bai iya badawa sai sharri da batanci aikin kenan to mu matsalar mu ce yanzu sauran kabilu haka suke ba idan an dora musu an ce ka kawo ka ba kawo ka ba wallahi sai sun kawo ko ba aka ce a wajen lura da su ba mace mai kada masara in an ce billah da ke kawo da sai ta kawo saboda ta yi imani da mu ko dai ba bi imani a sai dai da baki mun shi kowa hawa cikin magana mun hausa kuda muke da wannan matsala kuma mu ne matsalan kusan najeriya mun koma sai shaye-shaye da mata da samari da yan mata yanzu mun ɗauka sai shaye-shaye duk abin da za a ainihi a kan kamar wata da ce Allah ka shirya da sai shaye-shaye kawai to wanda ba shi ne saboda ka dalle ne mu gane wannan in ba haka ba za ku koma mu ne kaskantu ba kasa da duk wanda ya zama da abin yi to ya zama kaskanta yanzu wannan da da muke gaba ai yanzu mu ne suke gaba ko ba haka ba mu suke gaba duk ba mu da abin yi sai su kira mu almajirai kaska ba abin ba su gaba dan ya mu wani ku mutum amma an san mu ne da kan wasu duk abin da za ka faɗa to ka faɗa mun shi ga mu da rashin haɗin kai wajen arewa a addinance ba mu da wani mutum ɗaya da muka yi musu mubaya a siyasance ba mu da wani mutum ɗaya da muka yi musu mubaya ko akwai shi ya jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi tafiya ko kuna ko ku gabatar da mutum ɗaya shugabance ku har ku je ku dawo a ce wani ya da shugabanci babban abu ne to abin da ba da shugabanci ba don tsaya ga mace shi yasa kun ga an nemi na waɗannan abubuwa a zo a kirnadi ko a zo a kama mu an bai yin kuma awaki da farkon da aka fara haka kawai kana kunshe da iyalan ka gari kawai an faɗo maka an faɗo maka nemi ne ka me ya aka yi ne kake da shi ne an samu ɗaya ba yabbuwa mun samu mun samu mun samu sai a kama ka kawai a ce hankali ta haka aka fara da gidajen mutane na shiga aka yi shiga ta arewa da ashe dishin ne ne magulo ne babu da babu da shirin komai sannan aka gudu da waɗanda kuma abubuwa ya ne kashe kashe kashe kashe shi waɗannan mutane da aka ce da wannan filan a ce mutum ɗari ya jero ya taso magari kowane mashin da ke da mutum uku bindiga uku kafin magani su kashe mutane su kone garin su kashe mutane garin yau su aka wannan fulani ya ba jami'a da haɗin kai za a yi wannan wallahi da kudu ba za a yi wannan ba za su yadda ba saboda da manyan su da yaran su da mazaje duka su haɗa kai su magana mun kuma ina magana ba ke magana duk wani da da ke tashi ya miƙe hannun sai magana mai shekara tamanin ɗan shekara ashirin da sai ce ƙarya yake ƙarya yake haka muke yan hari ba mu yarda ce ga wani cikinmu allah ɗauka shi a ya an ce ga wani cikinmu allah ɗauka shi aiki ya same kowa sai ne magafin a ta sara sai ya faru sai ya faru to wannan abin da ya kawo muke shan wahala a yau kenan Allah shi ba mu ikon mu gyara Allah ya ba mu ikon mu gyara amma wannan musibar ta yi yawa ku diba jinin da ake zuba a arewa amma an raka ba ne ya za ka haɗa idan mutum muka zo wajen arewa muka zauna sai a wuni a wuni ba a sami jawabin bayan ta wannan nashi yake son ɗauka wancan nashi yake son ɗauka wannan nashi wannan sai mu tashi na jarirai haka muke sannan ga mu da rashin sirri da mun yi abu mun an fita a yi jiya jiya a yi a yi a yi kaza ba ni kai kaɗa ya gaya amma kaka gaya ma kowa sirri ne muka yi kaka gaya ma kowa shi ko da yadda sai ta a yi ba ni ke zai na gaya ma an shirya kaza an shirya kaza amma ya suka yi gaya ma kowa kai ma zai yana yi ma zai yana yi an gaya ma kowa shi ma da ya gaba kafin a zama a biya da amma kabilun kasar nan za su zauna su yi mitin ba wanda ya isa ji ba wanda ya isa ji ba wanda ya isa ji sai dai su tsakanin su da Allah ka sai ka to wannan don Allah mu gyara halaye wallahi in muna son mu zan al'umma ta gari sai mun zo mun bi alqur'ani bin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun aiki da su Allah ka shirya da mu Allah ka shirye mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce da ba mu wannan wata da za a rahama cikin kwanuka na farko da na wadda za a gafara kwanuka na tsakiya da wadda za a iya daga gabarin shiga wuta kwanuka da muke ciki Allah ya sa mu mace Allah ka shiga mu ka shiga iyaye da kakannin mu da malamin mu Allah ka kashe idan cika wuta zo Allah shi ba mu cika da Allah ka sa mu tashi da imani Allah ka sa mu gaba lafiya Allah shi haka kan waɗanda da ke zaluntar Allah ka nuna mana kashe su Allah ka nuna mana kashe su Allah ka samu gama lafiya Allah ka mani kyakkyawan kashe ya ɗan da jikokin da yan jikokin Allah ka shirya su Allah ka ba su ɗinan amfani in ka ba su ɗinan Allah ka ba su ɗinan in wuce da addu'a ko kafin addu'a karau kenan abubuwan da Allah daga cikin waɗanda ta ba da gudunmuwa har da wanda ya kawo makarfon gashi da ya ji ana samun tangarɗa aka kawo sabon makarfan Allah ya kai kai yana kai cikin manyan bakin kuma abu wanda suka zo daga tudun jiko don saboda sun ga malam daga tudun ko kuma da an zo samarin karatu ga kanan Suleiman Allah ya sa kai yana kai da sauran jama'a da suke zuwa daga shi kullum yana da akasai kullum yana da har yau da kuka kawo shi a da ba ku gano shi ba amma da ya zo an gano shi a wasu dama wasu aisha da wasu can ba duka muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa ta kai ya ta kai ne gode
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارفع كلمه الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وسائر الكفار والمسلمين ونسالك اللهم يا من يقدر ان تبدي الخاتم منا والرحمه اللهم ارسلنا الى اجلك وحكمه وما تحبه وترضاه يا من يقول لشيء كن فيكون انك بنا غفور رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد